الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لا جوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir da ke cikin unguwar Hausawa ɗan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ibiya usunna wa ismadul bid'a wallafar babban malamin shek usman ibn kodi ya rahimahullah ta'ala wannan kuma shi ne darasin mu na tamanin da shida ko shi ne darasin mu na tamanin da shida darasin da ya gabata muna dai cikin babi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka babi na 33 a cikin wannan littafi mai albarka babin da ke bayani akan ihsani a sunna da kuma ihsani a bid'a mun karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayanda suke da alaka da ihsani sannan sai malam kuma ya shiga bayanin wasu abubuwa na bid'o'i da sunan sufanci da wasu suke shigarwa cikin babin insani sai ci gaba da bayani to a darasin da ya gabata ya gaya mana wasu matakai wajen guda biyar wa'yanda izuddin bin abdulsalam wato a cikin littafin sakawa'in ahkam ya ce akwai wasu martabobi da wasu ainihin wato matakai na ahalin tasawuf game da abin da ya shafi sauraro abin da ya shafi sauraro su ahalin tasawuf suna da matakai wajen guda biyar akwai wanda yana tuna Allah maɗaukakin sarki yana samun ma'arifa ta Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya saurari alkur'ani wannan shine mai ƙololuwan martaba a wajensu wanda in yi ayoyin alkur'ani ko yana karanta alkur'ani ko yace ana bayani akan alkur'ani ko yace ana bayanin tafsirin ayoyin alkur'ani to yana samun wani nau'i na nutsuwa kuma yana tuna Allah madaukakin sarki a irin wannan lokaci na sauraro a cikin su akwai kuma mai martaba ta biyu wanda shi kuma yana samun wannan hararowar ma'arifa din wanda ma'ana yana tuna Allah madaukakin sarki duk lokacin da ya ji wa'azi ko gargadi mai mataki na uku shine wanda yana jin wannan ma'arifa din tana zo masa lokacin duk da ya ji anashi ya ji wasu kasidu ko ya ji wasu ainihin wato ash'ar wato wasu waƙe ko na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko wata waka ta wa'azi na littattafan da aka rubuta su na wa'azi ne da gudun duniya abin da ya shafi waka amma sai suka zo a yanayin tsarin waka da makamancin haka to shi ire-iren waɗannan yana jin su lalle yana nutsawa cikin kogin tunani suna hararo masa ubangiji maɗaukakin sarki a duk lokacin da ya saurari irin wannan sana'a ko wanda shi kuma yana samun wannan ma'arifa ɗin wanda shi ne za mu tashi a kansa wannan shi ne mai mataki na hudu kenan almartabatun rabi'a mana ya ce mai mataki na hudu man ta haduruhul ma'arif wal ahwal almabaniyatu alaiha inda sama'il muqribat al-mukhtalif fi tahliliha wa'ana akwai wanda shi kuma cikin ahlut tasawuf game da abin da ya shafi sauraro akwai wanda shi kuma yana samun ma'arifa ma'arifa tana zo masa ta yana hararo ubangiji madaukakin sarki da irin halayya da ake samun mutum idan ma'arifa ta zo masa wanda ake ginawa akan wannan ma'arifa din to yana samun irin wannan inda sama'il muqribati yayin da yaji wasu ainihin kaɗe-kaɗe ko waƙe-waƙe al-muktalafi fi tahliliha kaɗe-kaɗen da malamai sun yi saɓani game da halaccin wasu malaman sun ce bai halatta ba a saurari irin wannan kaɗe-kaɗen wasu kuma sun ce babu laifi a iya sauraro to akwai wanda su kuma a cikin matakansu akwai wanda shi kuma yana samun ma'arifa in ya ji kaɗe-kaɗe an fahimta shi ne ke cewa ka sama idduk kamar jin bandiri akwai wanda ya ji dan adduffu suna fassara shi da bandiri akwai wanda za ga yana samun wannan yanayin na ma'arifa da ya ji an fara buga bandiri ana sahana an fahimta an gasa ta a wuta ta yi zaki sosai don ana irin wannan buggawar ana hadawa da wasu baitika to a nan sai ga mutum ya nutsa cikin ma'arifa ya yana hararo abubuwa wa'yanda kila a wa'yancan matakan shi ba su bai cika samun irin wannan ma'arifa ba sai in a irin wannan yanayin shi kuma yake jin irin wannan ainihin wato ɗanɗanan a tattare da shi to shi kuma kamar kaɗa addub wa shababat da kuma abin da ya shafi kamar ganga to akwai wa'yanda suke ganin a wasu yanayi yakan yana halatta a saurare su akwai kuma wanda suke ganin babu wani yanayi da zai bayu zuwa ga mutum ya zauna ya zauna yana sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe fa hada in i'taqada tahrima zalika to shi wannan mai mataki na hudun nan idan ya kudurce haramcin sauraron kaɗe-kaɗe sannan kuma ya zamanto baya samun ma'arifa har sai in ya ji kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe fa huwa musi'un to wannan shi ya zama mai laifi bi sama'ihi da saurarensa ga irin wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe din muhsinun amma kuma ya zama mai kyautatawa bima hasala lahu saboda abin da zai samu min al-ma'arif wal ahwal wato na abin da ya shafi ma'arifa da kuma al ahwal irin matakai da halayyar da su ahlul tasawuf suke takawa idan an ji irin wannan ma'ana illa biyu ke wato abubuwa ne guda biyu ta wani bangaren bai kyauta ba yayi laifi ta wani bangaren kuma ya kyauta inda yayi laifi ya san jin kada kadan da waƙe-waƙen haramun ne shi ma yana tare da waɗanda suka ce haramun amma fa shi kuma suna sama masa wani nau'i na nutsuwa kamar yadda za na faɗa satin da ya wuce akwai wanda shi karatun alkur'ani ko wa'azi ko wasu abubuwa irin wannan ba sa sa masa nutsuwa amma in ya ji kaɗe-kaɗe to zai samu nutsuwa akwai wanda shi kuma kila yanayinsa kila ɗan siyasa da yana son ya ji irin yare irin na 'yan siyasa musamman fati ɗinsu ko wanda yake so to ko da yana cikin ɓacin ran ya ji an ce fatin su yayi nasara ko kuma ga wani a cikin fatin yana wani bayanai wanda sai ga yana samun nutsuwa da wani kuma shi ɗan ƙwallon ƙafa ne duk bayanan da za a yi shi da wuya hankalinsa ya tafi amma da ya ji an kira sunan kulab ana zancen bal ko ana ba da wani rahoto game da wani kulab sai ga hankalinsa ya zo sai ya nutsu a cikin wannan sai ya fahimci abubuwa da yawa to shine yake cewa su ahalut tasawuf wato ma'abociya sufanci game da abin da ya shafi sauraro to suna da wa'annan matakan akwai wanda shi sauraronsa qur'ani akwai wanda wa'azuzzuka ne akwai wanda waƙe-waƙe ne wanda ba kiɗa akwai kuma na hudun nan shi kuma da kiɗa da waƙa an fahimta ko to sai zaman to shi ma ya yarda da kiɗa da waƙar nan laifi ne amma kuma suna samun masa wani nutsuwa yana shiga cikin kogin tunani game da abin da zai tuna Allah da sauran al'amura wanda suka shafi wannan to ta ɓangaren jin kaɗe-kaɗen su a matsayinsu a karan kansu ya yi laifi ta ɓangaren kuma abin da kaɗe-kaɗen da jin waƙe-waƙen yake haifan masa ko yake samun masa to ya kyauta ina fata an fahimta yake cewa wa ina ita إباحتها تقليدا لمن قال بها من العلماء وهو تارك للورع باستماعها محسن بما حضره من المعارف والأحوال الناشئة عنها سيدي idan kuma yana cikin wayanda sun yi takalidanci da wani cikin malaman da suke halatta jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ma'ana ya zamanto yari ya yi riko yana kuma koyi da wani cikin malamai da yake ganin a wasu yanayiyyikan ana iya sauraron kiɗa da waka to sai kuma ya gamsu da hujjojin wannan sai ya ta kalidanci da shi sai ya zamanto shi ma yana sauraron kiɗa da waƙa duba da cewa cikin malamai akwai wanda suke ganin babu laifi a iya jin kiɗa da waƙa to a irin wannan shi kuma ya bar tsantseni ya ci gaba a gan mushe kila babban malami ne ko kuma wani wanda ake kyautata masa zato wani salihin bawa a ji shi yana jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe duk da cewa shi madogararsa akwai cikin malamai wanda suka ce babu laifi to ya bar tsantseni in yana sauraro din amma kuma ya kyauta dangane da irin abin da yake zo masa na ma'arifa sanin Allah da tuna Allah maɗaukakin sarki da irin halayyar da suke take taso masa an ha daga jin wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe din an fahimci wannan gabar ta ma to arrutubatul khamisa sai ce arrutubatul khamisa sai matsayi ko mataki na biyar man tahduruhu hadhihi al-ma'arif wal ahwal inda sama'i al-mutribat al-muharramat inda jumhur ulama wanda shi kuma yake samun ma'arifa ya tuna Allah madaukakin sarki da kuma halaye da yanayika da ma'arifa tuna Allah yake samarwa to shi kuma yana samun irin wannan ma'arifa din ne inda sama'il muqribat lokacin jin kada kada da raye-raye al-muharramat wa'anda aka haramta su inda jumhurul ulama a wajen mafi yawan malamai ka sama'il autar kaman jin duk wani abu mai tsirkiya irin su garaya da makamantan wannan wal mizmar da jin ainihin goge ko kuma mizmar garaya jita da makamantan irin waɗannan abubuwa ɗin ba haza murtakibul lil muharram to wannan su a matakin su sun ce wanda shi ko baya samun ma'arifa sai ya ji goge ko sai ya ji garaya ko sai ya ji disko ko sai ya ji makamantan irin wannan ko sai ya ji badujala an fahimta sai ya saurari irin waɗannan sannan shi kuma ma'arifa take zo masa suka ce to wannan ya aikata haram multazzun nafsi lisababin muharram kawai ya ji daɗi a ransa ta hanyar wata hanya wadda take wani sababi wanda yake abin haramtawa fa in hadarahu ma'rifatun wa halun yunasibu tilkal ma'rifa kana mazihan lil khairi mazijan lil khairi bi sharri wan naf'i bi dhurri idan ya zamanto duk da cewa yana jin garaya ko yana jin kiɗa ko yana jin disco ko yana jin ainihin wato jita ko yana jin piano amma tattare da haka kuma yana samun wannan ma'arifa ɗin kuma yana samun wannan yanayi kan da halin wanda ya daidai da irin wannan ma'arifa ɗin to ya zamanto mai ingausa ya zama mai haɗa tsakanin alheri da sharri da amfani da cuta murtakiban li hasanatin wa sayyi'at kuma a lokaci guda ya zama mai aikata abin kirki kuma mai aikata laifi wala alla hasanati la tubqi sayyi'ati watakila kyawawan ayyukan nasa ba za su bar miyagun ayyukan ba hada fi man ya'taqidu tahrima wannan ga malaman da suke kudurce ko kuma ga wanda ya kudurce cewa jin wannan kada kadan haramun fa in qallada man yubihu zalika amma fa shi ma in ta kalidanci yayi koyi da fatawar wani malami mai halatta hakan fala ba su to babu laifi fa in damma ila zalika nazarun ko nazara ila mutribin la yahillu an-nazaru ilayhi faqad zada shiqwatu wa ma'siyatu idan kuma tattare da haka ga kada kade ga piano ga disco sannan kuma sai ke kallo zuwa ga mutribin wannan ne kida da waƙar la'alla mace ce yake kallo kuma ba ma iya sauraron ba har da kallo kuma kallon wanda la yahillu nazaru ilayhi bai halatta bai kalle shi faqad zada shiqwatu to iyarsa ta karu tabewarsa ta karu wa ma'asiyatu da sabansa mala yace fa hadhihi rutabun wayannan wasu martabobi ne wasu matakai ne man yahduruhumul ma'arif wal ahwal bisababi ma yasma'unahu irin wanda wato ma'arifar ubangiji takan halarto musu takan zo musu da irin wannan yanayikan na ma'arifa din sanadiyar abin da suke sauraro fal mustami'una lil qur'an waɗanda su suke sauraron alqur'ani shike sama musu nutsuwa shike sama musu wannan ma'arifa din afdalu haula su suka fi a cikin dukkan waɗancan guda hudun da aka ambata li'anna sababahum li'anna sababahum ila istihdar al ahwal afdalu al asbaq domin dalilin da ke hararo musu ubangiji ke tunatar da su ubangiji da irin yanayika irin wannan to shine sababi mafi falala shine alqur'ani wayalihim wanda ke biye da su man yastami'ul wa'aza wanda ke sauraron wa'azi wa tadhkira da tunatarwa idh laysa fihi garadun lin nufusi hasilun min al-awzan al-mutriba domin shi ba shi da wata manufa wa idh laysa fihi garadun lin nufusi domin babu wata manufa da ake samu a zukata hasilun da ake so a samu min al-awzan al-mudriba daga wani zance aunanne wanda yake yayi kama da waka ma'ana shi kawai wa'azin yake ji da tunatarwa da irin gunjin shi mai wa'azin wannan kawai shi ne yake tunano masa da yake kawo masa yake halarto masa da ma'arifa da sauransu an fahimta wayalihi wayalihi man yastami'ul hida wal ash'ar na ukun su wanda ke biye da su shine wanda shi kuma yake jin alhida wal ash'ar kasidu da waƙe-waƙe ba kiɗa a ciki lima fihi min habdin nufusi bilabdi sama'il mawzunil kalam shi kuma wannan saboda abin da ke cikinsa na rabo da zuciya ke samu na jin daɗin wani zance aunanne domin waka za ga wazali ce aunanne ne a ɗauko kafiya a ajiye kila ma harafin ƙarshe ya zama iri ɗaya to jin wannan zubin da tsari irin na waka wani zance ne aunanne a ɗauko shi mai tarago a ajiye a kuma ɗauka a kai ƙarshe to wannan shine ke saman masa wannan fa innahu yaltaddu bihi almu'min wal kafir wal barr wal fajir to irin wannan za ga kasida ko waka a bace wanda mumini yana jin dadi kafiri ma yana jin dadin ta mai bin Allah yana jin dadi fajiri ma yana jin dadi walaysa ladzatun nufus bidhalika min amri ad-din fi shay'in daka dan zuciya ta ji dadi ta samu nutsuwa da jin irin wannan kasidun da waƙe-waƙen to wannan a addini ba wani abu bane wani ma wanda ba mai imani ba shi ma zai iya ji ya ji dadi ويليهم من يستمع المطربات المختلف في تحريمها a cikin su akwai wanda yake sauraron almutribat kada kade da waƙe waƙe ko waƙe waƙe wanda aka yi sabani wajen haramcin su lil ikhtilafi fi qubhi sababihi saboda sabanin da malamai suka yi wajen munin dalilin wannan ainihin mutrib din wannan waƙe waƙen wayalihim man yastami'u ma dhahaba al-jumhur ila tahrimi wanda ke biye da su shine wanda ke sauraron abin da mafi yawan malamai suka tafi akan haramcinsa li'annahu aswa a halan shi yafi muni wajen hali din halayen mimman taqaddamahu sama da wanda ya suka gaba ya gabace shi alal jumlati a dunkule fasama'u bil hida'i wa nashidil ash'ar dan haka sauraron kasidu da waƙe-waƙe bid'atul la ba'sa bi sama'i ba'dha bid'a ce da babu laifi a saurari wani bangare nata وأما سماع المطربات المحرمات أما كما سورارا المطربات المحرمات كدكدي ودن دواكا واكن دا أكا حرمتا فغلط من الجهلة wannan wani kuskure ne daga jahilai almutashayyi'in wal almutashabbihin almutajarri'in ala rabbil alamin wa'anda suke kai kawo suke kamanceceniya da masu taurin kai ga ubangijin halitta walau kana zalika qurbatan domin da jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen ibada ce da ake samun kusancin Allah da ita kama za'amuhu kamar yadda suke riyawa lama a mahalar anbiya wa an yaf'aluhu to da ba a samu annabawa sun yi sakaci ba su ba da za a samu annabawa mawaƙa makaɗa an fahimta ko wa yu'arrifuhu li atba'ihim kuma da an samu annabawa sun sanar da kiɗa da waƙe-waƙe ga mabiyansu wa ashiya'ihim da jama'arsu walam yunkal zalika an ahadin min al-anbiya ba a kuma ruwaito hakan daga wani cikin annabawa ba cewa yayi kida da waka ko kuma ya koyar da mabiyansa kida da waka Allah ta'ala ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la wala an akabir al-awliya haka kuma ba za ka taba jin kida da waka daga manya-manyan waliyan Allah ba wala ashara ilaihi kitabun min al-kutubil munazzala kuma babu wani littafi cikin littattafan Allah da aka saukar da yayi da aka saukar min samai daga sama da yayi ishara zuwa ga jin kida da waka yana kusanta mutum zuwa ga Allah wa qad qala Allah azza wa kuma Allah mai girma da daukaka ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na cika muku addininku walau kana sama'un walau kana samau bil malahi al-muqribat min ad-din da sauraron molo da kaɗe-kaɗe da garaya da makamantansu al-muɗiribat waɗanda suke sa a yi kiɗa a yi waƙa da rawa min addini da suna cikin addini la bayyanahu rasulu rabbil alamin da manzo manzan ubangijin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi bayani wa qad qala alaihi salatu wassalam kuma gashi dama annabi alaihi salatu wassalam ya ce wallazi nafsi biyadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda raina ke hannunsa ma tarattu shay'an ban bar muku wani abu ba yuqarribukum ila aljanna da na san zai kai ku aljanna wa yubaidukum minan nar kuma ya nisantar da ku daga wuta illa amartukum bihi face sai da na umarce ku da shi wa ma taraktu shay'an manzo Allah yace ban bar wani abu ba yuqarribukum ila an-nar da na san wannan abun zai kai ku wuta wa yubaidukum min al-jannati kuma ya nisantar da ku da aljanna illa nahaitukum anhu face sai da na hana ku babu wani abu wanda yake alheri ne bin Allah ne da zai kai mu aljanna face manzo Allah yayi mana bayanin duk wani abu wanda zai kai mu wuta ya kai mu ga fushin Allah manzan Allah bai bar duniya ba sai da yawa al'ummarsa bayanin wannan abin su guje shi wannan hadithin yana cikin bada'i'ul minan fi jam'in wa tartibi musnad shafi'i wa sunan akwai karashin hadisin ma akwai inda ya zo da lafazin ma taraktu shay'an mimma amarakumullahu bihi illa wa qad amartukum bihi a wannan lafazin yace ainihin wato ban bar muku wani abu da Allah ya umarce ku da shi mafaci sai da na umarce ku da shi wala taraktu shay'an mimma nahakumullahu an kuma ban bar wani abu ba da Allah ya hane ku illa wa qad nahaitukum an face ni ma sai da na zo na hane ku wa annar ruhal amina kuma hakika mala'ika jibrilu nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tuwaffiya rizquha ce mala'ika jibrilu yayi busa a cikin ainihin raw'i annahu lan tamuta nafsun cewa babu wata rai da za ta mutu hatta tuwaffiya ta tuwaffiya rizquha har sai ta cinye arzikinta fa ajmilu fi talab da ku kyautata neman arziki ba wanda zai mutu face ya cinye arzikinsa da haka wannan ka duba imamu albaihaki ya fitar da hadisin cikin sunan al-kubra ta hanyar amru bin abi amr anil mutallib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka imamu shafi'i rahimahullah ya ce fa ma lam yakun fihi wahyun faqad farada Allahu fil wahyi ittiba'u sunnatihi faman qabila anhu fa inna ma قبل بفرض الله عز وجل سبحانه عز وجل والله سبحانه وتعالى أعلم وانا حديث اللي هنا تكون سنن الكبرى لا إمام البيهقي ومن ذلك yana daga cikin haka inkaru karamatul auliya ma'ana yana cikin bid'o'i a wannan babin da muke karantawa inkarin karamomin waliyai mutum ya ce shi bai yarda da karamar wali ba wannan ita ma bid'a ce rashin yadda da karamomin waliyai na gaskiya ba waliyai waɗanda suke na bogi ba domin akwai waliyan na gaskiya auliya'ur rahman akwai su kuma su Allah ta'ala ya ba su karamomi to inkarin karamomin waliyai na gaskiya shi ma bid'a ce wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a qala ulama malamai suka ce wa yukhsha ala man yunkiraha ana jin tsoro ga wanda yake inkari yake musun karamomin waliyai su'ul khatima ana ji masu tsoron mummunan cikawa wal iyadu billah nas'alu Allah salamata wal afiya muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da mu ya bamu lafiya ma'ana wanda bi yace ba wata karama wani ƙarya ne to ana ji malamai sun ce ana ji masa tsoron mummunan cikawa duk wanda yace bai yarda da karamomin wani ba wa min dalika yana kuma daga cikin bid'o'i a wannan babi iddi'a'ul insani litilkal karamat kuma wani mutum ya dinga da'awar wa'yancan karamomin ya yi da'awar shi wali ne kuma ba gaskiya ba ne kuma ya yi da'awar yana da wasu karamomi ya dinga wasu abubuwa na rufa ido da sunan karama don ya nuna cewa mutane shi mai karama ne wa huwa laysa min ahliha kuma baya daga cikin ma'abota karama din wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a wannan ita ma da'awar karama ta ƙarya ita ma bid'a ce muharrama qala al ulama malamai suka ce wa yukhsha ala man yad'iha wa huwa laysa min ahliha su'ul khatima yake cewa wa yukhsha ana jin tsoro ala man yad'iha ga wanda yake da'awar karama ta ƙarya wa huwa laysa min ahliha kuma baya cikin masu karama ta gaskiya su'ul khatima malamai suka ce shi ma ana ji masa tsoron mummunar cikawa wal iyad billah nas'alullah salamata wal afiya wa min zalika an-nazaru fi kutubi ahli al-kashfi wai yana daga cikin bid'a in ji Shehu Usman dan Podio wato mutum ya dinga nazartar littattafan ma'abuta kashafi wanda su kadai suka san me suka rubuta su suka san me suke nufi ka ɗauki littafin su ga inda suka yi kai kuma baka gane ba ka zo ka fassara ba daidai ba ka fahimci kuskure to yana daga cikin bid'a mimman lam yufarriq baina dharrati wal fil ga wanda baya bambance tsakanin zare da abawa wanda baya iya tantance inda suka nufa da kuma inda ba nan suka nufa ba to baya halatta ya dauki littafin su ya karanta karanta littafin ga wanda shi ba shi da irin wannan ilimin to shi ma bid'a ce muharrama wan nazaru fi kutubi ahli al-kashf la yajuzu wai nazari da karanta littafan ma'abota kashafi to la yajuzu baya halatta illa lil alimin alladhi ya'lamu kitab Allah wai sai ga malamin da ya san littafin Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya khudhu minha ma bana rushuduhu yana daukan abin da shiriyar abin ta bayyana in ya duba zai ga kai wannan maganar daidai ce ta yi daidai da alkur'ani da sunna sai ya dauka wa yada'u ma lam yattadhih lahu ya kuma bar abin da bai gane ba ko bai bayyana ba a gare shi musalliman lahu gaira amilin bihi ya sallama wa wanda ya rubuta amma shi kada ya aiki da shi lali na kasin fi qa'ilihi ba dan saboda tawaya ga wanda ya faɗi maganar ba bal a'a li adamil wuqufi ala ilmi shi saboda rashin ilimin sa akan abin id la yukallafu ahadun domin ba a kallafa wa wani ba bima lam yantabihi ilaihi ilmuhu ba a kallafa wa wani ba game da abin da bai sani ba an fahimta balla ya juzu uhu ba ma ya halatta bin abin da mutum bai sani ba domin Allah ta'ala ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kar ka bi abin da baka da masaniya a cikin kashi wa min zalika yana daga cikin dai bid'a a wannan babin al'amalu bil khawatir amfani da tunani kawai wani abu ya faɗo mutum tunaninsa kawai shi kenan ya bari ya tashi ya aikata kawai ya ji ai ya ma dace mutum ya yi wata ibada yanzu ibadan nan ba wai Allah bane da manzansa suka ce kawai shine tunanin sa yadda zo masa cewa an yi abu kaza daidai ne za a iya samun lada kawai tunanin sai je ya aiki da shi awul ilhamat ko kuma ilhama mutum ya ce ba zai dinga amfani kawai ya ji an kimsa masa wani abu a ransa kawai ya ji shi dai yau ya tashi ya ji a ransa kawai kaza bari ya tashi yi wa ma yusma'u min alhawatifi ko kuma game da abin da ake ji ake sauraro daga sautuka kawai mutum ya ji wasu sautuka a cikin sautukan ya ji kama an ce kaza bari kawai ya je wannan abu wal kushufat da kuma abin da ya shafi kashafi ga su ma abota kashafi din min gairi an ya'ridaha ala kitabillahi ta'ala ba tare da ya bujirar da wannan abun ba akan littafin Allah ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala qawaid salaf kuma ba akan ka'ida ta magabata ba radiyallahu anhu wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a wannan ita ma bid'a ce muharrama malamai sun ijma'i akan haka wa min zalika yana daya daga cikin bid'a az-za'mu bi anna al-wali mutum ya dinga riya cewa wali ya bulugu maqaman ya kai wani mataki yasqutu anhu takaliful a'mal adh-dhahira wanda ayyuka na zahiri da aka kallafa wa bayi shi ba banda shi mutum ya dinga riya ai ga wani wali shi ya kai matakin da ya daina sallah kawai ga wani wali shi ya kai matakin da gaba ɗaya ma za a gaishe na shan giya shi ba harar da ba halar da harama kansa za ka iya ganin sa da kwalbar giya kawai shi ku kuke ganin haramcin shi ya kai matakin da ba halar da harama kansa an fahimta to riya irin wannan shehu Uthman dan Fodio ya ce wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a ita ma wannan bid'a ce a bar haramtawa da malamai suka yi ijma'i akan ta karatun ne ma mun faɗaɗa bayani dai magana ce ta wato maratib ne matakai ne na ahlut tasawuf an fahimta da haka abinda muka iya fahimta a cikin wannan babun alhamdulillah abinda kuma ya zamanto ya shiga wani yanayi to karatun ne ya zamanto a haka dama shi yanayin karatun yake kawai abinda muke so mu dauka a cikin wannan babun shine ihsani ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa shi yana ganin ka kawai wannan shine babban sakon da wannan babin da muka karanta yake dauke da shi ina fata an gane kuma wannan shine karshen littafin Shehu Usman dan Fodiyo sai wasu yan tambihat da yayi ban sani ba ko a gurguje zamu iya shigar da su cikin karatu a dan suna da matukar muhimmanci mala ya ce tambihat ga wasu wata faɗakarwa al'awwal ya ce faɗakarwa ta farko ilamukum ya ikhwani shan usman ɗan fodiyo ya ce ina sanar da ku ya ku yan uwana bi anni lastu ahalan littalif da cewa ni ban cancanci wallafan littafi malam tawazu zai yi kuma malam ku duba mai kar wuce cancinan da ya kamata ya ce ni lasko ahalan littalib shan usman ɗanfobi ya ce ni ban cancanci wallafa ba ilimina da karatuna bai kai a ce na wallafa littafi ba me yasa ya ce likauni bi za a ti musjatan saboda kasantuwar hajata ba ta da kima ina ilimin yake har da za a ce iri na yi wallafa littafi likauni bi za a ti musjatan ya ce domin bi za a ti wato hajata kayana na ilimi mujatan ba su da kima ba masu daraja ba ne lakin ni sai da cewa ni lammaktarabtu min buhurin ashiya yayin da na kamfato daga cikin tekun manyan malamai wa khatsautu ala khatsawatihim na taka sawunsu rajautu an af'ala to sai nake kwaɗayin in aikata wallafa littafi bi aunin la amma da taimakon Allah la'alla Allah ya gafiru li wataƙila Allah ya gafarta mu wa yarhamuni ya ji kaina li'anati hadhihi al-millati al-muhammadiyya ko li'anati hadhihi al-millati al-muhammadiyya saboda taimako da gudunmawa da na ba wannan addinin na manzon Allah ma'ana shehu usman dan fodo yana ganin shi bai cancanta in dai har shi ba irin su suna irin wannan tawazu to kaga irin mu kuma sai mu ce karatun ma mu zauna mu karanta ma mu cancanta ba mu cancanta ba in dai har irin su shehu usman dan fodo su wallafa irin wannan littafin amma yana tawazu an ci cewa irin sa ba su ne ya kamata su wallafa ba to irin su waye za su wallafa afani yace fadakarwa ta ta biyu i'lamukum ina sanar da ku ya ƴan uwana bi anna maqsudi fi hadha ta'lim yace manufata ta wallafa wannan littafi ihya'us sunnatil muhammadiyya wallahi ba wata manufa bace face raya sunnar manzon Allah wa ikhmadus bid'ati wa ikhmadul bid'ati shaytaniyya da kuma kokarin buce wutar bid'a ta shaytan la hatku astarin nas ba nayi wannan littafin bane dan cin mutuncin mutane li'anna man yattabi'u awrata akhi domin duk wanda yake bin al'aurar ɗan dan uwansa yake so ya gano laifin dan uwansa yattabi'u Allahu awratahu to shi ma Allah sai ya ci duk duniyarsa hatta yafdahu har sai Allah ya kunyatar da shi walau fi jawfi baiti ko a cikin ƙwaryar gidansa duk wanda aikinsa shine ya gano wane ya yi kuskure wane shi ma ba daidai yake tafiya ba ai wane shi ma an ce kaza kaza kullum kokarin lalubo laifin mutane da bibiya ya gano me mutane suke yi na ba daidai ba shine aikinsa to shi ma Allah sai ya ya ya bi diddiginsa kuma duk wanda Allah ta'ala ya bi diddiginsa wallahi sai ya zama ba shi da mutunci har a gidansa iyalansa da ƴaƴansa da matansa sai sun gane ba ba shi da mutunci Allah sai ya mabban kadar da sai an daina ganin kimarsa a gidansa a gidansa ba ma a cikin jama'a ba Allah ne yake rufa bayansa asiri sa'an kaga wani yana kuskure kai masa addu'a kuma kana da yanda zaka kai mawa wa'azi kai masa wa'azi amma ya zama kai ba ka da aiki sai wane yayi laifi kaza ai su wane su wa duk ba su da kirki duk ƙarya suke wane duk ka nuna kowa ba shi da kirki kana ta bibiya to in Allah ya tuso ka a gaba ya ce zai yana so a tad ya nuna kai waye kai sai ka zo zaka shiga sallah ga mutane sun watsi ba mai bin ka sallah Allah ne yake rufa bayansa asiri to shehu usman dan fudu yace karka dauka nayi wannan littafin da in dinga faɗan laifukan mutane a'a ba ni da wannan tunanin domin na san duk mai bibiyar laifukan mutane sai Allah ya buda sa in kuma Allah ya bule na mutum to sai ya kunyatar da shi har a cikin gidansa wal mu'minu kuma shi mu'mini yaltamisul ma'azira shine mai neman wa mutane uzuri duk mu'mini siffarsa mai nema wa mutane uzuri ne in kuka yi alkawari wani bai zo ba in mumini ne kai kai za ka dinga neman ma'uzuri kai wani tun da kaga bai zo ba fa kila hanya ko lafiya ma kuwa kai da wahala a ce haka kawai yanki zuwa gaskiya ba zawa za ka yi ta fushi a dama haka yake ba shi da alkawari yanzu haka yana can ma yana zaune yana yana shiririta yanzu haka a'a shi ɗabi'ar mumini nema wa 'yan uwansa uzuri yake da wani ya buge ya buge wani sai ko kuma ya taka wani ya ce a bai kula ba ai bai kula ba ne inda ya kula yana san ba zai taka shi an fahimta shi wa ba mai ba mai kama mutane da laifi ba ne muni shi kai laifin ma shi uzuri yake nema ma kai ila dai wani mantawa yi anya wani anya to in ku har ya aikata haka to gaskiya kai ni na fi tunanin dai kila dai anya shi din nema kuwa saboda na san wani da wahala ya aikata wannan abin da aka fara in kuma har ya aikata to gaskiya kuskure wani ba zai yi haka da gangan ba wai kai ne ba kake zama lauya ba wai mutum ya dinga zuwa yana dan Allah kaza kaza kana ba wani ni ban yadda ba a'a kai ne da kanka in yi kuskuren kai zaka dinga neman man mafita kana neman man uzuri wannan shine halin mumin wal munafiq shi ko munafiki yattabi'ul uyub shine mai bin laifukan mutane duk wanda kaga yana laliban laifukan mutane ai wani shi ma kai rabu da shi kai dai kaga mutum kawai yana irin wannan mala yace munafiki ne suffan mumini ko da ya ga kana ba daidai ba rufa ma asiri ne kuma ya dauka tsotsayi ne ko ya dauka kuskure ne amma yanzu da mutum ya yi laifi ba uzuri ba ganin cewa a da mantuwa anya da gangan ne anya ga kawai sai a ci gaba da yaya ta mutum ai kaza ai kaza sai duniya ta dauka yanzu akwai social media ma sai a ta yada mutum akwai wayanda su kuma sun kware a wannan yada ba za su taba yada alheri duk lokacin da za su yi posting a social media sharri za su yada ai an gano wani a kaza kaza kaza ai an kama wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza ai an kama wani ya haura wani gida yayi kaza an kama wani ya kada ya daba wani wuka an kama wani kwarto yayi kaza an kama wani ya lalata kaza kullum aikin su kenan ba posting na alheri kuma wani labarin ba lalle ya zama gaskiya ba ba bibiya suka yi ba shi ma wani ne ya turo ba shi ma ya tura to shi ne malai ke cewa ni da na san wannan cewa mumini kullum mai nema wa ɗan uwansa uzuri ne munafiki shine mai bibiyar laifukan mutane to yaushe zan zo yi wannan littafin kawai dan dinga faɗan laifukan mutane الثالث نوكو إعلامكم بأن أنواع البدع إلى سوء سند كوتوا نوع بدعة منها ما يجب النهوض لإزالتها أتكن بدعة أكود واجبين أزابر أبو صدقها wajibi ne mutane su tashi kai da fata su yaƙi wannan bid'a su kusa da ita wa min ha daga cikin bid'o'in kuma ma yundabu akwai bid'a da mustahabbi ne a kusa da ita ba wajibi bane wa min ha ma yubahu a cikin bid'ar kuma akwai bid'a ma da ta halatta wa min ha ma yuharram ma yuharram a cikin bid'o'in nan akwai kuma wanda haramu ce kamar yadda ya karkasa mana wannan bid'ar tun a can baya kuma da bayanan da muka yi a can bayan na kashe-kashen bid'a kamar yadda Izzuddin bin Abdulsalam ya karkasa ta duk da cewa malamai da yawa sun tafi akan ba wani kashe-kashen bid'a bid'a guda ɗaya ce kuma kullu bid'atin dalala fa kullu ma ulima ilhaqu darar bihi an tafi fusahatin min inkari dukkan abin da aka san za a iya cutuwan aka ce za a hana shi to kai kana da yalwa wajen inkarinsa duk wani munkari da akwai yiwuwar ka cutu in ka ce za ka hana shi to kana da yalwa a cikin hanawar abinda malam yake nufi shine dukkan wata barna da in za ka hana ta kuma sai ta haifar da wata cutarwar to ya danganta sai ka auna za ka iya shanye cutarwar in ba za ka iya shanye cutarwa ba sai ka kyale shi ne an ta fifus hatin min inkari kai kana da yalwa wajen ka hana ko ka hana fa in kana inkaruhu yu'addi ila munkarin a'zamu min idan kaga ana barna kuma hana barnar zai haifar da barnar da tafi wannan barnar da ake yi fa yumna'u sai a hana sai wato sai a hana a dakatar da wannan hana barnar ma'ana duk lokacin da aka ga ana ba daidai ba to in aka tashi hanawa ya zamanto in ma akwai wata illa to illar ba ta kai girman shi laifin da ake kokarin hanawa ba misali an ga ana barna kuma sai ya zamanto garin hana barna za a iya rasa rai to yanzu kawai sai a kyala waccan barna domin bata kai kisan kai girma ba ba za a ce a ai wani ai marra amin kun munkaran tun daga barna ana yi lalle sai sai an hana a'a ka'idar musulunci musulunci ba addinin baragada ba addini ne mai tsari yana kallon abubuwa ta kowace fuska ga barna ana yi amma in aka ce za a hana barnar za ta haifar hanawar zai haifar da barnar da ta mafi wannan da da za a musulunci sai a bar wannan ba wai dan an yadda da ita ba tana nan a barna ce ana kallon maslaha da mafsada barnar da hanawar za ta haifar ita yasa aka kyale ta ana nan ana shiri ana kimtsin ya za a yi wata rana a yi mata diran mikiya a murkushe ta bata haifar da illa ba sai a koma a kintsa ku biyu ne kuka ga ana barna masu barnan nan su su goma ne kuma da makamai a hannunsu ku kuma babu ko da tsinke a hannunku kuma gashi barna ana yi amma ba ku kun san kuka tinkari mutum goma nan wajen za su hana wannan barnar barnar ba za ta hannu ba don sun fi ƙarfinku sannan za su yi muku illa yanzu a ka'idar musulunci sai a barta wannan hana barnar kyale ta ko dai ku koma ku gayyato wasu a yi shiri shirin da ya fi nasu ƙarfi sai a zo a hannu amma ba za ka zo ka ce ha marra alaikum munkaran fal yughayyiru bi yadihi wani sai mun je mun hana barnan nan to shine Allah ya sa an gane shine dan fodiyo yake cewa fa in kana in karu idan ga wata barna ana yi amma hana ta yu'addi zai bayu ila munkarin zuwa ga wata barnar a azama minhu da tafi wadda ake yi din girma fa yumna'u to yanzu waɗanda za su hana din sai a hana su su ma ce ku bari barna fa za mu hana ce a'a abin da yasa muka ce ku bari hanawar zai haifar da barnar da tafi wannan din da ake yi da ku bata kawai an fahimci wannan la min haithu zatuhu ba ita barna a karan kanta dan an yarda da ita ba bal min haithu ma yu'addi ilayhi a'a an ce a kyale ta tana nan sunanta barna amma an ce a kyale ta saboda abin da za ta bayu zuwa gare shi in an ce za a hana ta mafhum wa hadha zamanul mihan wal fitan shan usman dan fudu tun fa zamanin sa bai ce wannan zamani da muke ciki zamani ne na almihan jarabobi kala kala wal fitan da fitintunu fala sabila ila ta'arrud lil umur al jumhuriyya bil qahr ba daidai bane mutum yayi fito na fito ga al'amuran da suka shafi jumhuriyya gwamnati bil qahr da karfi mutum ya zai ce gwamnati ba daidai take ba da haka da karfin tuwo sai an hana gwamnati yin wannan abin wataglib da kausasawa a ce lalle sai an kausasa an kuma hana da karfi fa inna zalika yu'addi ila talaf wal halak domin wannan zai kai zai bayu zuwa ga at-talaf salwantar rayuka wal halak da halaka domin da kun fito gwamnati ta ce a koma aka ki fitowa sai kawai ce a turo jami'ai a ce a kashe sai ga kun fito din ba ku hana ba kuma gashi an samu salwantar rayuka shi yasa musulunci ya hana tawaye saboda irin wannan illace duk da cewa ga shugabanni suna ba daidai ba misali amma kuma ba a yadda da daidai da barnan nan da suke ba amma ba a da karfin da za a iya hana barnar in aka ce za a yi fito na fito gwamnati ta fi karfin kowa za ta iya fito da dukkan karfinta ta murkushe duk wanda ya ce zai faɗa da ita da wata riba ce a cikin wannan ƙarshe duk inda aka yi tawaye aka kifar da gwamnati ka karanta za ka gaba inda suke zaune lafiya saboda shi mai gwamnatin already shi ma yana da magoya bayansa da ya kafa su yanzu ka ɗauki misalin irin su libya da aka tunkuɗe shugaban da ƙarfi aka ce ba a san za zo aka kashe shi an zauna lafiya yana da magoya bayan da su kuma ba su yadda da duk wani tsari da za a zo da shi ba sun yadda da shi sun yadda su mutu akan aƙidarsa suna nan da makamai a hannunsu shi sa har yanzu ba zaman lafiya wayannan su kashe wayannan wayannan su kashe wayannan a koma Syria abin da yake faruwa ke duk kasashen da aka yi irin wannan ba kuma zama lafiya ake to shine Shehu Usman dan Fodio tun ba a zamanin sa yake gaya ma shi ma ka karanta tarihi fada da ya da jangwarzo ba wa jangwarzo ai kaga sai da aka dau lokaci sai da aka yi har littafaye na gudun hijira ya koma can sai da aka je aka yi horar da dalibai aka yi karfi aka samu an yada da'awar musulunci da jihadin shehu usman abudu ya shiga an samu karbuwa jama'a sun karfi sai da aka kai karfin da za a iya tumbuke gwamnatin sannan ya yi fada da ita to da haka duk abin da aka ce ko da ba gwamnati ba wata kungiya ta yi karfi ta masu laifi ko yanzu kasar ta ma ya abin da yake faruwa ke in aka ce masu laifi sun yi karfi to in ba wani karfi ne da ya fi nasu ba to kan ba a tunkare su domin tunkarar zai haifar da wata barnar da kila tafi wadda ake kai Allah ya sa duk misalai nake bayarwa don a gane maganar da shi Usman dan Fojo yake magana akai cewa in ana barna to wajibi ne a hana amma ya zamana kar garin hanawar hanawar kuma ta haifar da barnar da tafi wadda ake kokarin hana ba hikima a musulunci a hana irin wannan barnar na fata an gane wannan shine abin da Shehu Usman dan Fudu yake magana fada'il ulama almutasaddirin li sabilihim Shehu Usman dan Fudu yace ka bar malamai waɗanda su ne suke su kwana akan hanyar su kyale su ci gaba da faɗakarwa su ci gaba da wa'azantarwa su ci gaba da jan hankali in asabu falahum wa in akhtau fa alaihim idan sun yi daidai suna da lada in sun yi kuskure laifin yana kansu wa man ta'allama al-ilma Sheikh Usman dan Fodo yace duk wanda yayi karatu li yahkuma bihi ala nasi kawai dan ya dinga fatawa ko ya dinga hukunci da wannan ilimin akan mutane ala sabilil qahar ta fuskar tilasta mutane wata galibi da kausa lafazi fala yastarihu wala yustarahu ma'ahu ba zai huta ba kuma ba za a huta ba tare da shi shi ba zai huta ba duk wanda kawai shi ya yi karatu ne don ya zo ya zafafa ya ɗauki zafi ya tirsasa wa mutane ya matsa wa mutane sai sun yi abin da shi ya fahimta ba zai huta ba kuma mutane ba zai basu su huta ba wa man ta'allama al-ilma li nafsi amma duk wanda yayi karatu dan shi yayi aiki da karatun a karan kansa wal yahkuma bihi ala sabilil lutfi kuma dan yayi hukunci ko ya koyar da wannan karatun ta hanyar tausasawa war rahamatu da jin kai wa mustarihun wa mustarahun ma'ahu wannan ya huta kuma an huta tare da shi duk wanda ya karatu dan shi karan farko ya aiki da karatun kuma ya dinga kokarin jan hankalin mutane ta hanya mai taushi ta jan hankali ta hikima dan mutane su ma su zo su aikata abin da shine daidai to wannan ya huta an huta ba duk wanda ya bi wancan layin shi ba zai huta ba kuma ba zai ba mutane su huta ba ya kamata mu tsaya za mu tashi an radio da insha Allah abinda muka karanta na so da mu karasa littafin gaba da yau amma kila tun da karatu yana da ɗan yawa bari mu bashi sati ne zuwa Allah ya kai mu sai mu sai mu karasa insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdika